من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da darasi cikin wannan littafi mai albarka mai suna al-usul thalatha na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wannan kuma shine darasi na goma darasi na goma wanda muke cikin al-asal thalith wanda malam yace al-asal salis shine ma'rifatu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato sanin annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna sha biyu ga watan sha'ban shekara ta 1446 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da sha ɗaya ga watan biyu shekara ta 2024 miladiya insha Allah za mu tashi daga inda muka tsaya a satin da ya gabata muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu muna cikin inda malam ya kawo magana akan hijira cewa hijira kuma ita ce mutum ya tashi daga garin da ake shirka ya tafi garin da ake tauhidi ko inda ana musulunci amma musuluncin bai da ƙarfi ga kuma inda ake musulunci da ƙarfi to wajibi ne mutum ya tashi ya tafi can amma in yana da damar haka shi ne malam ya ce walhijiratu al'intikalu min baladi shirki ila baladar islam hijira kuwa ita ce shuruwa mutum ya tashi daga garin da ake shirka zuwa garin da ake musulunci walhijiratu faridatun ala hadhihi al'umma yace hijira kuma farilla ce dole ce a wannan al'umma min baladar shirki mutum ya ƙaura daga garin da ake shirka ila baladar islam zuwa garin da ake musulunci wahiyya baƙiyatun ila an taƙuma sa'a tana nan har al'iyama ta tashi malam ya ce wa dalilu ƙauluhu ta'ala dalilin wannan shine faɗinsa maɗaukaki inda yake cewa innal ladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'ahum jahannam wa sa'at masira illa al mustad'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wilidani alladhina la yastati'una hilatan wala yahtaduna sabila فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله تبارك وتعالى يتي إن الذين توفاهم الملائكة lalle waɗanda mala'iku za su karɓi rayukansu zalimi an fusihim suna masu zalimtar kawunansu ƙalu za a ce da su wato sai mala'ikun su ce da su fi makuntum ko a cikin me kuka tsaya a cikin me kuka kasance cikin mushrikai ko cikin musulmai qalu sai su ce kunna mustada'afina fil ardi mu mun kasance masu rauni ne akan ƙasa qalu sai mala'ikun sai da su alam takun ardullahi wasi'atan shin ƙasar Allah bata kasance mai yalwa ba mai fadi ba fatuhajiru fiha ta yanda za ku yi hijira a cikin ƙasa din wato akan ƙasa ku bar garin da ake shirka ku tafi garin da ake tauhidi fa'ula'ika ma'awahun jahannam irin waɗannan wato makomarsu ita ce wutar jahannama wasa'at masira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce makoma kuma ta yi muni innan lazina tawafahumul mala'ika waɗanda mala'iku suke karɓar rayukansu cewa mala'iku suna karɓar rayuka ana nufin mala'ikan mutuwa da masu rakiya tasa domin mala'ika ba guda ɗaya ne yake zuwa gurin mutum idan zai mutu ba mala'ikan mutuwa yana cikin wato yana tare da wasu mala'iku da yawa mala'ikan mutuwa dai shi ne mai zarar rai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yana tare da mala'iku ne daga ya ɗauko ran ba zai wuce ƙiftawar ido ba za su karɓi ran daga hannunsa su sa a cikin wato wani kyalle na aljanna idan mutumin kwarai ne idan ko mutumin banza ne za su sashi cikin wani abu mai tsanani mai muni haka mai datti a tafi da shi mala'iku suna tambayar wannan wane ne a ce wane ne dan wane su yi tir su yi Allah wadda har a je sama ta bakwai gurin Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ta'ala ya ce da ƙasa maka halice su kuma a ciki za mu wato sake rayar da su kuma za mu sake mai da su ciki sai a dawo da ran zuwa jikinsa a cikin kabari saboda haka tawaffahumul mala'ika mala'iku za su karɓi rayukansu ana nufin mala'ikan mutuwa shine mai karɓar ran amma dai yana tafiya tare da rakiyar sauran mala'iku zalimi anfusihim suna masu zaluntar kawunansu domin zaluntar kai ne mutum ya ƙi yin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya yi hijira kuma tana daga cikin abin da aka ce mutum ya yi idan mutum ya ƙi yin hijira ya zanto mai ya zalunci kansa ba kadai zalunci shine mutum ya ci dukiyar wani ba a ce ka yi sallama ka ƙi sunan wannan zalunci ka aikata sabo sunan wannan zalunci mafi girman zalunci kuma shine shirka da Allah tabaraka wa ta'ala Luqman ya ce da ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kada ka hada Allah da komai lalle hada Allah da wani wannan mafi girman zalunci kenan Allah tabaraka wata'ala yace wal kafirina humuz zalimun kafirai sune tantagaryar azzalimai tunda sun dauki bauta sun kaita ga wani Allah tabaraka wata'ala qalu fima kuntum mala'iku za su ce da su fima kuntum cikin me kuka zamto ba ku hijira tare da masu imani ba ku kuna cikin mu'minai ne ko kuna cikin arna sai su ce kunna mustad'afina fil ardi mu muna da rauni ne ai kuma alhali suna da dama qalu sai mala'ikun sai da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha za su ce suna da rauni ne wajen rashin yin addini za su ce suna da rauni ne shi yasa ba su samu damar yin sallah a cikin jami'i ba ma'ana rauni saboda basu da yawa musulunci bashi da ƙarfi a yankin da suke shi sa ba su samu damar aiwatar da ayyuka ba wannan ana magana da wato a lokacin wasu sun furinta cewa sun furinta cewa su musulmai ne sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai suka zauna a Makka suka ki tafiya Madina sai ayat ta sauka domin duk wanda zai zauna a garin da ake musulunci ba shi da ƙarfi ba zai samu damar yin addini a fili ba zai sallah a fili ba sai dai ya ɓuya la'alla ma ramadan ya yi bai sani ba amma dai shi a bakin sai yana cewa shi musulmi ne to kaga wannan wato akwai rashin cikar addini tattare da shi to irinsu ne idan allah ta'ala ya tambaye su mala'iku suka tambaye su za su ce kunna mustada'afina fil ard mu mun zamto masu rauni ne akan ƙasa a inda muke raye shi yasa ba mu samu damar yin kaza ba ba mu samu damar yin kaza ba sai mala'iku su ce da su shin kasar Allah ba tana da fadi ba tana da yalwa fatuhajiru fiha ta yanda za ku hijira akan kasa din me yasa ba ku hijira ba Allah ta'ala ya ce fa ulaika irin waɗannan ma'awahum jahannam makomo su ita wato ita ce wutar jahannama kaga abu yayi muni kenan kenan dan mutun ya furta kalmar musulunci to dole kuma mai sai ya aiwatar da aikin musulunci sai Allah ta'ala ya ce illal mustada'afina min ar-rijal sai dai masu rauni daga cikin mazaje ba masu rauni da suka faɗa da baki ba kamar waɗancan ba da gaske suna da raunin ne wan nisa'i da kuma mata wal wilidani da yara allazina la yastadi'una hilatan waɗanda ba su da ikon yin wata dabara mana ba su da ikon su tashi su yi ƙaura daga garin da ake shirka ɗin zuwa garin da ake tauhidi ba su da wannan damar wala ya hata duna sabila ba kuma za su iya shiriwa zuwa ga hanya ba ba su da dama ba su ma san yadda za su yi su ƙaura ba fa'ula'ika asallahu an yi afuwa anhum Allah tabaraka wa ta'ala ce irin waɗannan asa Allahu an yafu anhum Allahu tabaraka wa ta'ala zai iya musu wato afuwa wa kana Allahu afuwan ghafura Allahu tabaraka wa ta'ala ya kasance afuwan mai yawan afuwa ne sannan gafuran kuma mai yawan gafara ne subhanahu wa ta'ala irin waɗannan wanda da gaske suna da rauni Allahu tabaraka wa ta'ala zai musu afuwa wato wannan aya dalili ce akan cewar wato hijira wajiba ce ga su waɗansu ran kiyama za a kama su da laifin rashin yin hijira saboda ba su yi wato laifin rashin yin musulunci yadda ya kamata saboda ba su yi hijira ba za su ce suna da rauni za kuma a kama su da laifin wannan abin da suka yi a ce alam takun ardullahi wasi'a kasar Allah ba tana da faɗi ba malam yace wa qauluhu ta'ala da kun faɗin sa madaukaki inda yace ya ibadiyal ladina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'atun lalle ƙasata mai faɗi ce mai yalwa ce fa'iya ya fa'abudu ni wato duk inda kuke da gare ni za ku bautatawa duk inda kuke abin da ake so shi ne mai ku bautata Allah ta wara kawata ma'ana ku je duk inda kuka samu damar yin bauta ku bautata mu tunda tana da faɗi idan an takura maka a can to ka koma can gurin in ka je nan kuma za ka samu damar ka yi ibada yadda ya kamata malam ya ce ƙala albagawi rahimahullah imam albagawi a cikin ma'alimin tanzil tafsirin bagawi yake cewa sababu nuzuli hadhihi aya sanadiyar saukar wannan aya shine fil muslimina alladhina fi makka ta sauka ne cikin sha'anin musulman da suke garin makka lam yuhajiru basu hijira ba nadahumullahu bismil iman Allah tabaraka wa ta'ala ya kiraye su da sunan imani yace ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayina waɗanda suka yi imani inna ardi wasi'atun ƙasa ta fa tana da faɗi tana da yalwa tunda an takura muku a makka din ku kaura malan yace nadahumullahu bil bismil iman Allah tabaraka wa ta'ala ya kiraye su da sunan mai imani wato kenan wanda bai samu dama ya yi hijira ba har yanzu dai mai mumini ne kenan saɓanin waɗanda suke ganin cewar idan baka hijira ba ka koma inda ake shari'ar musulunci ba yanzu kai baka da cikakken imani kai ba mumini ba ga su waɗanda ba su hijirar ba amma allahu tabaraka wata ala ya ce ya ihu lalzina amanu wanda suka imani tunda ba samu dama tukunna wa dalilul hijra wa dalilu ala alhijrati min as-sunnati malan yace wa dalilu ala alhijrati dalilin yin hijra min as-sunna daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tunda wancan duka cikin alqur'ani ne ayoyi ne malan ya kawo sai ce to dalili akan ita hijira din a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin sa annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa la tanqati'u al-hijratu hatta tanqati'a at-tauba la tanqati'u al-hijra hijra batta yankewa a ce an daina hijra batta katsewa hatta tanqati'u at-taubatu har in tuba ya katse ba kuma a yanke tuba wala tanqati'u tawbatu ba a yanke tuba hatta tadalu ash-shamsu min magharibiha ba a daina karbar tuba tuba bayya yankewa har sai in rana ta fito daga mafadarta daga ran da aka wayi gari kaga rana ta fito ta yamma a madadin ta fito ta ta gabas to wannan yana gwada cewar ko ka tuba Allah ta'ala ba zai karba ba to a lokacin shi kenan ba dama mutum ya hijira in yi ma ba sunanta hijira ba saboda a lokacin ba a karɓatu ba babu wani abu da za ka yi maka amfani a lokacin wannan yana daga cikin manya-manyan wato alamomi na cewa alƙiyama ta zo gab ɗulu'i shams min magaribiha fitowar rana daga mafaɗatata idan ka ga rana ta yamma to alƙiyama ta zo gab yanzu a tashe ta ne alamun tashin alƙiyama kala-kala ne akwai ƙanana akwai manya manyan kuma akwai na gab da tashin alƙiyama ɗin ƙananan da sun daɗe da bayyana wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai waɗansu hawadis waɗansu masibu da za su faru kafin tashin alkiyama guda shida na farko sai ke cewa mutuwa ta anjan da sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ga na mutu to alkiyama ta zo gab to gashi ku annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya to kaga yana daga cikin alamun tashin alkiyama me kananan kananan ya kuma ce za a sami annoba kuma an yi kaga duka wannan kananan sun daɗe da wucewa ma waɗansu daga ciki wajen shekara dubu da wani abu kenan to daga lokaci zuwa lokaci za ka yi ta ganin al'amura kuma kullum suna sake bayyanuwa wanda sai gwada cewa lalle alkiyama ɗin ta kusa kamar yadda hadisan annabi sallallahu alaihi sallama suka bayyana malam ya ce falon mastaƙarra fil madinati yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a madina umira bi baqiyati shara'il islam sai aka umarce shi da sauran shari'o'i na musulunci amma da a makka tsawon shekaru goma ɗin nan wato a lokacin akwai al'amura da yawa ba fara ba irin su zakka irin su azumi duka waɗannan ba yi umarni da yinsu ba na mata gani shi ne mala ce falon mastaƙarra fil madinati yayin da ya tabbata a madina umira bi baƙiyyata shara'il islam sai aka umarce shi da sauran shari'o'i na musulunci wato sauran ayyuka na addinin musulunci mala ya ce mithalin zakati misalin zakka daɗin ba a wajabta ba da zakka ba na matangai sai dai ko mutum ya bada sadaka wasaumi da kuma azumi wal hajji da kuma yin hajji wal azani da kuma kiran sallah daga baya duka waɗannan wato ayyuka na addinin musulunci aka yi umarni da yin su wal jihadi da kuma yin jihadi wal amri bil ma'ruf da umarni da kyakkyawa wannan hayi anil munkar da kuma hani daga mummuna wa gairi zalika min shara'il islam da wani haka na daga shari'o'i na addinin musulunci akhadha ala hadha ashara sinin mala yace akhadha ala hadha ashara sinin ya dauki shekaru goma akan haka wato ya shekara goma a madina ana aiwatar da waɗannan ayyuka wato wufiya salatullahi wa salamuhu alai kuma an karɓi rayuwarsa tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wa dinuhu baƙin addininsa yana nan a wanze wato ya wanzu yana nan a raye wa haza dinuhu mala ya ce wannan kuma shi ne addininsa waɗannan al'amuran da aka bayyana da duk wannan abin da muke bai a muke karantawa wato wannan addinin Allah ke wa haza dinuhu malam yace wannan kuma shine addininsa malam yace la khaira illa dalla ummatahu la khaira illa dalla ummata alayhi babu wani alkhairi face ya nuna wa al'umma wannan alkhairi duk wani alkhairi da ka sani wanda mutum zai samun alkhairi a kansa a duniyance ko a lahirance in dai wannan abin ya shafi addini ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada mutane shi ba wani abu da mutum zai yi ya ce gobe alkiyama zai samu ladan abin matukar dai annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya ce ai wannan abin domin babu wani alkhairi face ya nuna wa al'umma wannan alkhairi wala sharra illa hazzaraha anhu babu wani sharri kuma face annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsoratar da wannan al'umma a kiyaye wannan sharrin babu wani sharri da dan adam zai fada gobe alkiyama halin kaka na kai gobe alkiyama da na sani face annabi sallallahu alaihi wasallama hazzara face ya tsoratar ya ankarar da al'umma cewa a fakiyayi wannan abin malam ya ce wal khairul ladhi dallaha alaihi at-tauhid mafi alkhairun kuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora al'ummarsa akai shine tauhidi shine mafi girman alkhairi wato babu wani alkhairi wanda ya wuce tauhidin Allah tabaraka wataala babu wani jari ko wata kadara da dan adam zai mallaka wacce ta kai tauhidi babu shi duk abin da ake mallaka to bayan tauhidi yake idan mutum yana kyakkyawan tauhidi lalle yana da babbar kadara Allah tabaraka wa ta'ala ya masa tawfiki idan kuwa aka ce mutum yana da matsala a aqidarsa ma'ana yana da matsala a me a tauhidinsa to lalle wannan ba wanda ya kai shi asara balle kuma a ce mutum ya rasa tauhidin ma gaba daya Allah ya kare mu to wannan kuma ba wanda ya kai shi asara kacokan gaba ɗaya rayuwarsa yana ta zabga asara ne kawai yana ta buduma a cikin asara duka shine malam yace wal khairul ladhi dallaha alaihi at-tauhid mafi alkhairin kuma abin da ya dora al'umma sa kai shine tauhidi wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardahu da dukkanin kuma ma hibbuhullahu abinda Allahu tabaraka wa ta'ala ke sansa wa yardahu ya kuma yarda da shi duk abinda Allah ta'ala yake so duk abinda Allah ta'ala yake yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora mutane akai ya nuna musu wa sharru alladhi hadharaha anhu ashirk wa sharru alladhi hadharaha anhu sharrin kuma mafi sharrin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ankarar ya tsoratar da al'ummarsa a kansa shine ashirku shine shirka wato tarayya da Allahu tabaraka wa ta'ala ba abin da yafi ankarar da al'umma su kiyaye shi fiye da me wato shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa shirka ɗin nan fa ta ɓoyu a cikinku kamar yanda bakar tururuwa take iya yin tafiya akan bakin dutse kuma a cikin duhun dare ba kowa zai iya ganin ta ba la'alla sai an haska kafin ka gane cewar akwai bakar tururuwa akan wannan bakin dutsen tun daga duhun dare sai an haska sannan ka gani to meye fitilar da za ta haska maka ka gane cewar akwai wannan tururuwa shine riko da littafin Allahu tabaraka wa ta'ala riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine haske fitilar da za ta haska maka gane cewa akwai turuwa din ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai fitina da za ta faru ka qidi al-layl kamar wato wani yanki na dare ne mai duhu mana idan duhun dare yayi ba kowa ke tantance al'amura ba to fitintunu za su zo su faru wanda za su zo mutane sai an yi kaffa-kaffa da yawa zai tafiyar da fitintunu za su faru su tafiyar da imanin mutane saboda ba za su iya tantance hakikanin al'amari ba kamar yadda idan dare ya duhu ba za a yi tantance komai da komai ba sababbin aƙidu su rinka fitowa wanda suke wargaza imanin mutum wanda suke wato rusar da tauhidin mutum kakaf sai an tashi alƙiya mutum ya gane cewa ashe duk shi mai maye shi a duniya ashe duk rayuwarsa a daidai lokaci kaza ya zama da imaninsa Allah ta'ala ya kare malam yace wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'ba mafi sharrin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata da al'umma shine shirka wa jami'u ma yakrahu Allahu wa ya'abahu da dukkanin abin da Allahu tabaraka wa ta'ala yake ki wa ya'abahu kuma ya zamto wato ya ki shi duk abin da Allah ta'ala bayya so kuma yake kin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsorata da al'umma wannan malam yace ba'athahu Allahu ila an-nasi kafatan Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi ne zuwa ga mutane gaba ɗaya kowa an aiko shi zuwa ga larabawa zuwa ga baƙaƙe zuwa ga turawa zuwa ga duk kowa da kowa waftar da ɗa'atahu Allah tabaraka wa ta'ala ya faralanta yi masa biyayya ala jami'in sakalaini akan dukkanin wato athakalain mutane da kuma aljanu da aljanu da mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya faralanta me siyo an asiyo annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya mana siriko da karantarwarsa siriko da karantarwar annabi sallallahu alaihi wasallam da mutane da kuma aljanu sallallahu alaihi wasallam kenan annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kawai an aiko shi iya gurin mutane bane har aljanu ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko anas bin malik ko abdullahi dan abbas yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zo raka shi wani guri mun tafi da daddare in fita can bayan gari a daji sai ya ce in tsaya anan ya zane yayi zane aka yi zagaye wani guri ya ce ka tsaya anan wace da ya tafi sai ina jin hayaniya ina jin kamar irin mutane ina ta jin harguwa haka amma bana ganin kowa can can can can sai ya dawo shi zo shi ga mutum sai yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka naji ka tafi kai kade kuma naji kamar kana tare da wasu a can sai ya ce eh ya je ya samu wadansu ne daga cikin aljanu ya je ya musu wa'azi ya musu da wato yayi da'awa ya gaya musu haƙon Allah wuce baraka wa ta'ala so da kallon sallallahu alaihi sallama wato an tura shi har zuwa ga an turo shi ne har zuwa ga wato aljanu ba iya mutane kawai ba sallallahu alaihi sallam to da wannan wasu malamai suke cewa shin a cikin aljanu su ma akwai mala'iku wato akwai annabawa ne akwai manzanni ne a da kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda shi dai an yako shi ne zuwa ga athqalain mutane da aljanu to na baya kuma fa da akwai annabi aljani kenan ko kuma babu malamai suka ce a'a tunda dai ba abin da ya bayyana a gare mu abin da muka sani annabawa da aka ba mu labari cikin alkur'ani waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana wannan su muka sani amma akwai wane annabi cikin aljanu wannan wallahu alam musan wannan ba wannan al'umma dai mun yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka turo gare mu da kuma ga ga aljanu na wata point to so da haka amma a yanzu wani ba zai ce dan wani ya taba yin tambaya cewa zai iya tafiya daji har wani faɗi magana ya je abin nan a nan ɗakin muna tare da wani sai wani kira ne yake cewa yin zai iya tafiya jeje kama yin wa'azi a matsayin na yin aljanu wa'azi kaga kamar mutane sun ƙare ko kuma an gama auzatuwa tukunna to wanda muke tare da shi wani kalina wani tare da shaɗa sai ya ce a yana ji muna waya ɗin to tun da bai ji adishin abin bayan mangana sai nake ce masa wannan fondin kyanin yana tabbaya ta ne zai iya tafiya daji yana aljanu da'awa yana ma'azi shi ustazu ne sosai sai yi dariya sosai ke ce a to yanzu shi idan aka suka masa tambaya fa su hazalla abin ya ban dariya ne ma kwarai da gaske in ce kai lalle kuwa ka in ce kaji wani ba ya ce to yanzu in suka masa tambaya ya zai ina sun karasa shi wa lalle ka in suka mara tambaya kaga da cikas tun da in yi tambayar ana tambaya ana wannan rikicewa la'alla zai yi saboda ba zai iya jure wannan abubuwan ba yanayin maganar da yanayin ana magana ba ya ganin kowa da sauransu la'alla ba zai iya jure wannan ba na fata an gani to annabi sallallahu alaihi wasallam shi an turo shi zuwa ga mutane da kuma aljanu amma mu ba a ce kai dan adam lalle sai ka je ka karantar da su ba idan wani aljani ya zo ya koyi karatu a gurin ɗan adam shi kenan kai bayan baka san shi waye ba shi kuma can tsakaninsa da jinsinsa kai kuma tsakaninka kai ma da yanaku yanaku shi kenan ba karas ba wata wata wani malam ya taɓa mu labari na ta faɗa ina ga na taɓa gaya muku a ran kabir yake cewa sun je a jami'a a madina jami'ar islamiyya madina ne ya ce suna ɗaki kasan ɗakun da ake dogayen ɗakuna da irin hostel ɗin nan dakhiliya da ake kamar na boarding haka kamar su yawanci nasu za ka samu yana tsayi kamar koda na jami'a mu a can za ka samu sun ma ɗan fi tsayin matsalacin nan haka wani kuma kamar matsalacin nan haka dogayen ɗakuna za ka gani da gadaje haka wani akan wani to kuma kusan duk gado guda biyu za a je masa irin dialogue ɗin nan a wannan safe saboda wannan masu gadon gana su kai gana ka guda biyu shi wani gana su guda biyu duk gado biyu akwai sef ɗin ku za ku jera kayan tufafin kwaka ce sai yake cewa wasu ɗakinsu a hostel ɗin akwai hanya tana wucewa to wani yana ƙarshen ɗaki ɗin daga can nesa sai ya ce na bakin ƙofar wanda gadonsa a baki bakin ƙofa ne sai ce ka rufe mana ƙofar nan mutane suna ta wuce haka ɗan jawo ƙofar nan sai ya ci gaba da wasu al'amura bai samu ya rufe da wuri sai sake masa magana ka ɗan jawo na ƙofar nan wani bai jawo ba to kasan kuma dama irin nan za ka ga wani kuna tare shi ya ɗaki sai ku yi shekara biyar ke wani haka gama jami'a iyakaci ya shigo in ya shigo kawai ya ma sallama assalamu alaikum ya wuce zai ɗan ɗauki wani abu ya ɗan ɗauki takarda ko littafi ya fita yana masallaci yana gun lakca la'alla ya ce shi ɗan ƙasa kaza ne la'alla wani ba za ka sai dai kai ka gane wannan ɗan ƙasa kaza ne shi ma gane kai ɗan ƙasa kaza ne amma za ka yi samu wannan ɗakin ku kun yi shekara uku biyu ba ku taɓa ta magana maka iyakaci assalamu alaikum wa alaikum salam assalamu alaikum iyakacin ku kenan idan an zo an kawo muku dabino irin a katan ya karba da naka ya zo ya ajiye maka ko in ya ajiye a kurin sai ce ga dabino zo ka dauki naka to sai yake cewa da wancan ya sake gaya masa cewa ya rufe daki bai rufe ba yana dan abinsa sai ya ga wancan din daga karshe ya miƙo hannunsa ya jawo kofar ya rufe ya dauko kansa shi ko sai ga hannun wancan din sai ya tsorata yana ƙarshen ɗaki misali kamar daga nan masallacin daga nan ka ga mutum ya miƙa nan sai ya can ya jawo ƙofa ya ɗauka kansa ya ga hawan na hannun sai rikici sai ya fita yana fita sai ya tafi maktabul mudir ya tafi ofishin vice chancellor to kasar su protocols ɗin ganin vc na da sauƙi ba kamar mu a nan ba in ka zo kawai za ka sami wanda yake gurin ka ce kana son ganin bc ne kuma aje a gaya masa shi kenan ce fadala wane ne ɗalibi ne shi kenan ka shi ya ka ce ka nuna bitsaka kai ɗalibi ne tabbas shi kenan in ya gama da wani a gaban sai ce ɗalibin nan yanzu a kamar a nan a ce wasu abubuwa haka ba ɗalibi ma bai isa ba kai kaɗai ma ka ce za ka bc ba har ka gama ma baka isa ba in dai ba wani dalili ba sai gama jami'a ka gama iya abin da za ka yi kai baka taɓa ganin sa ba baka isa ma ka tankari option sa ba saboda ka da ya je ya same shi sai ya ce na so su yi magana iya shi da shi ne sai ya ce to da wasu a cikin shi da Allah su dan fita suka dan fita irin dan daya suka basu a ciki sai hakaita masa lokacin bin bas na Allah jikansa da rahama kamar da shi malami yake ce mana shine shugaban jami'ar shine mudirin jami'ar sai gaya masa ga abin da ya faru ya ce ina ne ɗakin na wata dakhiliya ya faɗa wani ɗaki kaza mana wani hostel ne kuma nambar ɗaki kaza ya faɗa sai ya kira wasu ya ce aje a akwai ɗalibi ɗan ƙasa kaza a zo da shi da aka zo da shi sai ya ce kai fita ya zama daga shi sai shi sai ya ce ka ji tsoron Allah zan maka tambaya ka ji tsoron Allah ka gaya mun gaskiya ya ce tsakaninka da Allah kai mutum ne ko kai aljani ne sai ce gaskiya ne aljani ne tunda ka ce ji tsoron Allah tsakanin da Allah ya ce amma yana roƙon alfarma kar a raba shi da wannan karatun da yake domin da wannan karatun da yake samun ilimin da yake da'awa a cikin ‘yan uwansa aljanu shi ma karantarwa yake duk lokacin da aka yi hutu ko kuma lokacin da ya karatu tunda suna da hanzari ba kamar mu ba zai je ya karantar shi yanzu daga lakta zuwa lakta sai ya je ƙasar sai je ya je abin nan misalin ɗan najeriya ne kaga a ce akwai interval na minti talatin a zai iya zuwa gida ya koma daga madina zai iya zuwa ya zo ya yi abin da zai yi ya juya a minti talatin ya gada yana lakta ce kafin a gama ɗumame ce bari shiga lakta mutu da sau da haka sai ya ce masa a taimaka kar a raba shi sai ya ce ba za mu raba ka da karatunka ba amma an kai alkawarin abubuwa biyu in ka karya ɗaya kuma za mu raba ka da wannan makarantar jami'a na farko kamar alkawarin har ka gama ba za ka cutar da kowa ba ya ce wallahi ya alkawari dama shi bai taɓa cutar da wani mutum ba kuma alkawarin ba zai cutar da ba shi fa musulmi ne kuma shi ahli sunna ne ce ba zan ban taba cutar da kowa ba kuma ba zan cutar ba insha Allah yace na biyu kai alkawarin ba za ka ƙara bayyana wani abu wanda ya saba wa al'adar dan adam ba wani abu wanda ya saba da gudanarwar mutum ba yace ya alkawari kamar kaga wannan ya saba da yanda dan adam yake a ga hannu daga can zuwa can misali yace ya alkawari sannan bin ba ya sa a kira wannan shekhin ya ce a kira shi wannan a kira shi ya ce kada ka yada wannan batun ka bar wannan magana haka insha Allah ba abin da zai faru ya ta ba shi haƙuri mashi ya ce shekh to a canza min ɗaki duk da haka shi ya da wadda ce amma dai a canza min ɗaki na aka canza masa ɗaki kuma ya ce ginin ka game su ma a cikinsu akwai masu masu wa'azi ɗin masu wani ya tashi ya ce bari ya tafi daji ko ya tafi abin nan ya je ba zai ba wadda shi ne malam ya ce waftara da ɗa'atahu ala jami'i thakalain aljinna wal insa ya faranta yi masa biyayya akan dukkanin athakalain wato masu nauyin nan guda biyu mata mana ɗan adam da kuma aljini dama su za a yi hisabi gobe alkiyama sauran al'amura su ba su da hisabi a kansu da mutum ne da aljani su za a auna ayyukansu a musu tambayoyi kaga sun zamto akwai fikar a kansu akwai nauyi sai dai 'yan ƙanana a cikinsu wanda suka mutu za su wuce sai ga gidan aljanna amma duk wanda yake ya kai baligi ya kai a rubuta masa laifi kyakkyawa wannan yana cikin akwai ƙalubale wa dalilu ƙauluhu ta'ala malam yace dalilin wannan kuwa shine fadin sa madaukaki kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kul kace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum lalle ni fa manzan Allah ne zuwa gare ku jami'an gabaki ɗayan ku wato annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi zuwa ga mutane gaba ɗaya malam yace wa kammalallahu wa kammala Allahu bihi din da shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu tabaaraka wa ta'ala ya cika addini wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin wannan maganar kuwa da malam yayi shine fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dina al yawma akmaltu lakum dinakum yauna kammala muku wato na kammala addini a gare ku wa atamamtu alaikum ni'imati na kuma cika ni'imata a kanku wa raditu lakum al-islam dinan na yarje muku musulunci shine addinin na wato na yarje gare ku musulunci shine addinin diyawa suna cewa wannan aya ta cikin suratu al-ma'ida ita ce ƙarshen abin da ya sauka na alƙur'ani mai girma kama lallai kamar yadda malamai suka yi maganu da yawa musamman a littafin tafsiri ba wannan ce ayar ƙarshen sauƙa alƙur'ani ba duk da ke cewa ya fi yawa a bakin mutane cewa wannan ita ce ƙarshe amma gaskiya malamai sun fi nanatawa tare kuma da dalilai daga magabata cikin sahabbai da kuma tabi'ai wanda ke gwada cewar wato wata aya ce cikin suratul baqara wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron wani yini da za a mayar da ku zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam an saka masa da wannan aya wasu suka ce sati ɗaya ƙara yi a duniya ya bar duniya wasu suka ce a kwana tare yayi wasu suka ce kwana 21 ko da hudu yayi mana daga wannan ayar da bai wata ɗiba a duniya daga ita ya bar duniya cewar ku ji tsoron Allah ku ji tsoron yinin da yake za a mai da ku zuwa ga Allah tabaraka wataala mana ku ji tsoron faran da za ku mutu ku ji wannan ku jinjina wannan ranar jin tsoron kuma shine mai a rika taka tsantsan wajen me za a aiwatar a duniya ce waccar aya ta cikin suratul baqara ita ce karshen sauka na bata an gani to cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan da malan yace wa kammalallahu bihi din da shine Allah ta'ala ya cika addini da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika addini da manzancin sa ya kammala addini to anan wannan aya Allah tabaaraka wa ta'ala yace na cika muku addininku na cika ni'imata a kanku na yarje muku musulunci shine addini to tun annabi sallallahu alaihi wasallama shine yazo da alqur'ani mai girma shine yazo da addini kaga kenan da shine aka cika wato ainihin addini muna sauran lokaci lambar na'am ramti biyar na'am mala ya ce wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam ƙaunuhu ta'ala dalili kuma a bisa mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya mutu shine faɗin Allahu tabaraka wa ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun innaka mayyitun lalle kaifa mai mutuwa ne ma'ana kai ma zaka mutu wa innahum mayyitun suma kuma za su mutu thumma innakum yawmal qiyamah sa'annan ku din gabaki ɗayan ku ranar alqiyama inda rabbikum takhtasimun a gurin ubangijinku ne za ku zo wane yana neman kaza a gurin wane wane yana neman wane ya bashi haƙƙinsa takhtasimun mana za ku zo ana jayayya ana wato kawo ƙarar juna ran kiyama wannan mata ta zalunci mijinta miji ya zalunci matarsa aboki ya zalunci aboki makoci ya zalunci makoci duka waɗannan ran kiyama za a yi wannan hukuncin hukunci din a fata an gani saboda haka ko mafi girman mafi girman wato alaka idan ka cire tsakanin mahaifi da ɗa shine tsakanin miji da mata saboda amana ce mai girman gaske shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi a ciki sai yake cewa mata ma kiyo aka bata an bata lura a gidan mijinta sai an tambaye ta wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha sai an tambaye ta akan wannan kiwon ya kawo abu ta sata za a tambaye ta alhali kuma ya ba ta haƙƙinta domin idan mutum yana zalintar mata baya ba ta abinci sai ta ɗiba ta faki ido ta ɗiba wannan ba sata ba ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana karɓar mubayar mata a safa yana kan tudu sai na umar yana gangare in ya faɗi ƙa'ida sai na umar ya gaya wa matan faɗin Allah ta'ala ya yi hannun biyu menene iza ja aka almu'minatu yubayi'naka ala Allah yushrikna billahi shay'an wala yusrikna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna fabayi'hunna wastaghfir lahunna Allah wala ya'sinaka fi ma'rufin ko yake gaya wa sayyidina Umar ɗaya bayan ɗaya sai ya gaya mu sai mun yadda in ya faɗi ɗaya mun yadda wala yasrikna kun yadda ba za ku yi sata ba sai hindu binta utuba matar abu safiyan sai ta ce a'a ni mijina gaskiya matsolo ne ina ɗiba bai sani ba shi har sula ni ɗiba nake gaskiya bai sani ba nakan ɗiba don abin da yake bayarwa bai ishe ni da ayana ba nakan faki idansa baya nan na ɗiba shi kuma mijin nata sai ya ji muryata tana gaya annabi sallallahu alaihi cewa takan ɗiba sai ya ce to abin da kika ɗiba a baya an yafe miki amma karki kara sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dariya saboda haka wata kuma ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mijinta baya bata tana ɗiba bai sani ba ya ce abin da kika ɗiba wanda zai ishe ki ke da 'ya'yanki wannan babu laifi a kanki amma ya yi bakin gwargwado wajen sauƙi nauyi tana zalintarsa tana zalintarsa wajen tafi ta unguwa bai sani ba duka wannan haƙoƙinsa ne haƙin miji ne akan mata kada tafi unguwa sai da izininsa kada ta biya wani izini shiga gidansa sai da izininsa kada ta yi wato laku-laku da dukiyarsa ta lalace ta sababa lalacewar wani abu na dukiyarsa duka wannan haƙƙinsa ne a kanta idan kuma ta yi wasa da wannan gobe alƙiyama kuma Allah ta'ala mai zai tambaye ta zai kama ta kamar yadda shi kuma idan yi wasa da abincinta da kula da mijin a wato mutuncin ran kiyama kuma Allah ta'ala zai kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakut ya isa mutum girman laifin da zai kai shi gidan wuta ya zamto ya tozarta haƙƙin wanda ya zama dole ya ciyar da shi a gama tarka dole ka ciyar da ita in ka tozarta haƙƙin taron ƙiyama ka shiga uku Allah ta'ala ya kare ta saura karan haɗa ƙiyama wato za a yi wane ya kawo wannan wannan kaza wannan kaza annabi sallallahu alaihi wasallam suke cewa ina ma ya mutu man sai Allah ta'ala ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun eh zaka mutu amma su ma kuma za su mutu sai aka waye gari ku annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa yayi rashin lafiya zazzabi yana lulluɓe ya dauki kwanaki har ya zamto ma bai ya fitowa ya ja sallah yace sai na baka da ja sallah idan ya farka yana kwance yana lulluɓe in ya farka sai ce Allah ya la'anci yahudu Allah ya tsine wa yahudawa da nasara sun riki kaburburan annabawansu a matsayin gurin ibada mana mu yana tsoratarwa karfa dauki kabarinsu ba in ya mutu a matsayin gurin ibada a zo ana roƙon kabarin nan a matsayin ana roƙonsa lafiya ko kaza ko kaza yana tsoratar da mutane a kiyayi wannan fa annabi sallallahu alaihi sallama ya rasu a ɗakin da na aisha sahabbai wasu suka ce gaskiya bai mutu ba ya za a ce manzan Allah ya mutu kamar wato sai na umar ya ce bi mutu ba sai na abakar ya zo ya shigo ɗakin yansa da na aisha ya buɗe annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbace shi ya tabbatar da cewa manzon Allah ya bar duniya ga kuma sai na umar a waje yana cewa duk wanda ya ce ya mutu sai na sare shi sai tara mutane ce a shigo masallaci da aka shigo sai ya ce wa ma muhammadin illa rasulun kada khalar min qablihi rusul afa in mata aw in qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqibaihi falyadurru Allah shay'a ya karanta musu aya fadin Allah ta'ala shi fa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne annabawa sun gabace shi yanzu idan ya mutu ko kuma aka sha gurin yaki sai ku koma cikin gargajiyanci akan digadiganku to duk wanda ya koma zuwa ga shirka to zai cutar da Allah ta'ala da komaiwa wasa yaji zillahu shakirin Allah tabaraka wa ta'ala zai sakawa wanda suke masu godiya sai yace man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan kalimat duk wanda yake bautatawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah fa ya mutu wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut duk wanda ke bautata Allah ta'ala kuma Allah rayayye ne bai ya mutuwa ya karanta waccar aya da take gwada cewa manzo Allah zai bar duniya ya gaya musu cewa lalle ya mutu sai na Umar sai ya aje ta kawai sai ya ce kamar ban taba karanta ma ni wannan aya cikin Qur'ani yace lalle na da manzo Allah sallallahu ya bar duniya aka zo ya za a yi a masa wanka sai sai na Ali aka zo ya za a yi yanzu masa sallah aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce za a masa sallah ya za a yi sallah mutane mazaje suka masa sallah an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ba tare da wato jagorancin limami guda ɗaya ba kowa zai shiga ne kawai ya yi sallah haka ake wa annabi sallallahu sai a zo idan mutum goma suka shigo kowa yana sallah shi kaɗai idan wannan suka gama sai su fita sai wannan sake shigowa su yi sallah su sallace su fita wannan zo da mazaje suka kammala sai aka turo mata suka zo sun wannan ta shiga wa'annan matan su shiga su yi annabi sallallahu alaihi wasallam sallar gawa su fita mata suka gama aka turo yara su ma suka shiga suka yi manzo sallallahu alaihi wasallam sallah suka kammala aka turo bayi kuyangi su ma suka zo suka yi sannan aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗakin na Aisha sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah ta'ala ka sami kyakkyawan ƙarshe nan za mu takaita abin da na karanta mana dadai na fassara mana dadai Allah ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ka gafarta mu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik